الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau ranar juma'a ta daga cikin ranakun da muke yin wannan karatun littafin mai albarka a shifa na alƙadi iyab al-yahsabi alaihi rahmatullah littafin da aka wallafa shi domin a ilmantar da musulman duniya martaba da matsayi da daraja na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi a sadis wato feji na 41 amma kafin mu shiga wannan karatun na zaɓi in gabatar da fahimta hadisai guda uku waɗanda suke nuna martaba da daraja ga dukkan abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin farko hadisin da aka ruwaice shi ta fuskoki da dama alhafiz al'imamu alhafizu al-zahabi ya ruwaito wannan a littafinsa mai suna siyaru a alamin nubala mujalladi na farko safha na ɗari uku da saba'in da biyar sai alhakimu abu abdullahi a cikin littafinsa mai suna al-mustadrak mujalladi na uku safha na ɗari biyu da tis'in da tara sai ibn abdulbar a littafinsa mai suna al-istiaf mujalladi na biyu safa ɗari da goma sha ɗaya sai ibn hajar al-asqalani a littafinsa mai suna al-isaba mujalladi na uku safka na saba'in da biyu sai ibn hajar a littafinsa mai suna majmu'ul zawa'id ma'ana al-haytami kenan a mujalladi na tara a wannan littafi sai abu ya ala a musnad nashi sai tabarani a mu'jamul kabir sai al-maqalib al-aliya duk wannan littafan da na faɗa sun ruwaito wannan hadisin cewa sayyiduna Khalid bin Walid an je yakin Yarmouk sai hulansa ta faɗi yadda ma bai ganta ba sai yake cewa iqlubuha a je a nemo ta fa wajaduha qalansawatan khaliqa lokacin da aka gano hulan aka samu hula ce tsohuwa sai yake gaya musu dalilin da yasa nace a nemo wannan hulan yace itamara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa halaka ra'sahu fabtadara an-nasu sha'ra فسبقتهم إلى ناسيته فأخذت شعره فجعلته فجعلته في هذه القلنسوة فلم أشاهد مشهدا قط وهي معي إلا نسرت yace wata rana manzo Allah ya je umra amma ya aski sahabbai suka zo suna kwasan gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana mara aski yace ni da nazo sai na riga su na kwace gashin goshin manzon Allah fa akansu sha'ara nasiyatihi na cire gashin goshin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'altuhu fi hadhihi alqalansawa na sa wannan gashin na goshin manzon Allah a wannan hulantawa saboda haka lam ushahid qitalan qattu ban taba zuwa wani yaki ba wahiya ma'i in dai ina da wannan hulan a kaina illa nusirtu sai an bani nasara albarkatin gashin goshin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka koma sahihul bukhari a kitabul libasi babi na 77 sai kuma ka koma cikin fatahul bari mujalladi na goma safa na 379 da musnad imam ahmad hadisi mai namba 2966 zaka samu hadisi daga malik bin isma'il daga isra'il daga usman bin abdullah daga ibn wahab an ummi salama radiyallahu anha isnadin hadisi kenan cewa anna umma salama kadallaha juljul min fiddatin ضخمة فيها شعر رسول الله ummu salma matar manzon Allah ta da wani kwalba na azurfa ta sanya gashin annabi a ciki sai ta zuba ruwa ta zuba ruwa ta aje wannan gashin da na manzon Allah ne a ciki fa iza asaba insanan alhumma tace idan mutum rashin lafiya ya kama zazzabi yana kwance bai da lafiya bu isa ila ummi salama sai a aiko da ummu salma a ce da mutum bai da lafiya sai ta tashi ta ɗauki wannan goron ta girgiza ruwan da ke ciki sai ta ce ku je da wannan ruwan na gashin annabi a sa mai a jikin shi ana zuba mai ruwan bari a zai warke ma mastahazu ahatin illa bare babu wani mutum mai cuta da za a kaisa masa wannan ruwan da gashin annabi ke ciki illa bari a sai ya warke hadisi na nan a bukhari ya nan a fatahul bari ya nan a musnad imamu ahmad daga isnadin malik bin isma'il daga isra'il daga usman bin abdullahi daga wahabu daga ummu salama Allah ya kara mata yarda sai hadisi na uku da nake son in cika ta da shi kafin mu shiga babin shine hadisin da yazo a musnad imamu ahmad da sunan ibnu majah daga riwayan abdul jabbar bin wa'il an abihi an sharhabil bin hasana isnadin hadisin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa ruwa a guga fa shariba thumma majjahu fil bi'r da ya ta ruwan na gugan sai ya kurkura baki sai ya zuba a cikin rijiyar da aka ɗebo ruwan fa faha min al bi'ri mislu ra'ihat al misk sai ga rijiyar tana amayar da kamshi yanda ka san kamshin al misk saboda ruwan bakin sayyiduna rasulullahi ya koma cikin rijiyar sai rijiyar tana tayar da kamshi wannan yana yana musulmi Imam Ahmad dan uwana musulmi tunda kake ka taba jin wani halitta mai martaba irin wannan babu illa rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka abin da duk zaka ji zai biyo baya a yanzu za a maka bayanin darajojin annabi ne a mahangan alqur'ani shine malaki sai mana as-sadisu abu na shida wannan ayan amarahu Allah ya umarci manzon Allah da izhari ni'amatihi alaihi wa shukrihi ala ma sharrafahu bihi Allah ya umarci manzon Allah cewa ya bayyana ma duniya darajojin da Allah ya masa da kuma ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa sannan ayan tana cewa wa amma bi ni'imati rabbika fahaddith Allah yake cewa ya Rasulullahi ni'imomin da na yi maka da Allah ya maka na bambanci da fifiko fa haddis ka gaya wa duniya ta san martaban da na yi maka to da yake Allah ya umarce shi idan mun koma a sahihu muslim za mu samu hadisi annabi na cewa utitu khamsan lam yuqdahunna nabiyyun qabli an bani abubuwa guda biyar babu wani annabin da ya gabace ni da Allah ya bashi ɗaya daga cikinsu daga cikin wannan abubuwan Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni ilal ahmar wal aswad abu na biyu nusirtu birru'bi masirata shahrin Allah ya bani cewa duk inda na sa gaba babu wani kafirin da yake gurin face sai gabansa ya faɗi wannan ya daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya manzon Allah sannan idan ka koma cikin alfiyatus sira ta al-hafiz al-iraqi za ka samu hadisi daga abdullahi ɗan mas'udin Allah ya ƙara masa yarda ya ce wata rana ina kiyon tumaki na uqbat ibn abi mu'aidin sai ga manzon Allah ya taho da wakil abubakar siddiq sai yake ce mini ya gulam a fi shatika laban yaro makiyayi a cikin tumakin na akwai mai nono qultu na'am lakinnani mu'tamanu na ce eh akwai mai nono amma tumakin ba nawa bane ni dan kiyo ne sai annabi ke ce masa hal min shati ka gana mun lam yanzu alai halfahan ina son a cikin tumakin nan naka ka nuna mini akuyan da ba a taɓa bin bayanta ba ma'ana akuya karama wacce bunsuru bai taɓa yi mata barbara ba abdullahi sai ce ga wata karaman akuya nan sai manzo Allah ya je wajenta fa masaha dir'aha ya ɗora hannunsa a jikin hantsanta sai ga hantsan ya ciko da nono nan take karaman akuya manzan Allah ya fahala ba rasulullah annabi ya tatsi nonon wannan sai da ya cika kwano manzan Allah ba Abubakar ya sha ba Abdullahi ya sha manzan Allah ya sha a karshe sai ya ce wa hatsan ikilasi ko ma yanda kike dazu kawai sai ta manne a cikin yanda take dazu nan take sallallahu alaihi wasallam gulam sai ya ce ya rasulullah allimni hadha du'a dan Allah koya mini wannan addu'a ni ma in rika yi in ji Abdullahi dan Mas'udi kana ne ke tuna sai ya gulayyim anta gulamun muallam za ka yi karatu nan gaba insha Allah wannan shine sanadiyar musuluntan Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yarda wannan sune martabobin da Allah ya ba manzon Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis in mun kuma hadisi zai ce maka ana sayyidu waladi adam wala faqar ni ne shugaban duk ƴaƴan adam gabaki ɗayan su wannan ni'iman da Allah ya yi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam fa inna min shukrin ni'ima at-tahadduth biha wa hada khasun lahu amun li ummatihi malan yace daga cikin alaman gode wa ni'iman da Allah ya maka ka rika faɗan irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya maka saboda wannan ayan tana nufin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kuma tana nufin dukkan al'ummansa malam ya ci gaba da yi mana bayani sai yake cewa wa qala ta'ala Allah yana bayani a cikin alqur'ani Allah yake wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa har ya zuwa fadin Allah ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra wan najmi Allah yayi rantsuwa da annajm najmu kalma ce mai harfa guda uku nunun jimun mimun amma majlulin kalmar me ake nufi da ita tana da ma'anoni da yawa najmu ana nufin tauraro najmu ana nufin surayya najmu ana nufin taurari gaba daya aka zalika najmu ana nufin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka najmu ya nufin manzon Allah kansa shine najmu idan an ce najmu ya nufin tauraro mai tsananin haske to ko akwai dalilin da zamu ce najmun annabi ake nufi sai mu ce eh akwai dalili idan ka koma sahihul bukhari zaka samu hadisin ka'ab bin malik Allah ya kara masa yadda yana ce mana wa kana rasulullahi idza idza surra istanara wajhuhu hatta ka'annahu qit'atu qamari yace idan manzon Allah na cikin farin ciki fuskansa tana kyalkyali da haske kai ka sai wata ne daren 14 idan idan muke annabi manzon Allah ake nufi ana nufin hasken fuskarsa aka sifanta da hasken wata daren 14 sallallahu alaihi wasallam اختلف المفسرون malaman tafsiri sun yi sabani في قوله تعالى والنجم أتكن فإن الله والنجم بأقاويل معروفة جزنتك بيننو زنتك سننو أقول مالمي منها daga cikin wannan ma'anan annajmu ala zahirihi tauraro ana nufin wata mai haske a zahirinsa wa minha daga ciki har yanzu shine alquran ya nufin shine annajm wa an ja'far bin muhammad an kaba daga ja'far sadiq yana cewa annajmun da aka fada a wannan aya innahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam ai annabi muhammadu ake nufi da wan najmi idza hawa ma'anan idza hawa lokacin da yake dawowa daga mi'raj ya je yayi isra'i ya gana da Allah to yayin da yake dawo wannan yana saukowa zuwa ƙasa shine wan najmi idza hawa Allah ce ya rantse da manzon Allah yayin da yake hawa yake saukowa zuwa dawowa ƙasa bayan munajati da yadda Allah subhanahu wata'ala wa qala wani malami yace a'a ai ba annabin ake nufi duka ba huwa qalbu muhammadin sallallahu alaihi wasallam zuciyar annabin ne ake nufi da wan najmi idza hawa yawwa wan najmi yana nufin manzon Allah kansa wan najmi yana nufin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan akwai dalilin da zai tabbatar da najmi manzon Allah ake nufi shine fadin Allah ta'ala ya ayyuhan nabi'u إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من ذن الله سراج فتلا منيرا ميسرن هسكي معنى سكينا أنا نفهم هسكا من ذن الله يا زركي هسكا رانا وكما في هسكا يا في هسكا وتا كما ينظر حديث جابر بن سمرة يتي رأيت رسول الله fi lailatul ibhiyar na ga manzon Allah da daddare wata ya kai sha hudu faja'altu anzuru ilayhi wa ila al-qamar sai na hadu in kalli manzon Allah sai in kalli wata in kalli manzon Allah sai in kalli wata na rasa gano wanne ya fi haske a cikin biyun nan sai ce falahu wa indi yace na rantse da Allah ni dai auri na ahsanu min al-badr annabi ya wata kyawu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin bukhari ne to sai ya zama ce annajm ya nufin annabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza hawa wa qila fi qawlihi ta'ala was samai wat tariq wa ma adraka ma tariq annajm as-saqib annajm innan da Allah ce wata tauraru as-saqib mai haske suka ce innan najm huna wata a wannan ayan huwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hakahu as-sulami al-imam as-sulami ya hakaito wannan zancen cewa an-najm as-saqib shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam in an ce as-saqib mai tsananin haske to ko akwai dalilin da za a dogara da shi a ce manzon Allah shine wata mai tsananin haske ce na'am idan ka koma al-khasa'is al-kubra na al-imam as-suyudi alaihi rahmatullah zaka samu hadisi daga sayyidina Aisha tana cewa ina ɗinki cikin dare sai iska ya taso fitillan ta mutu alluran sai ta faɗi ta ce fadakala rasulullah sai annabi ya shigo fada albaitu min nuri jabhatihi hatta ra'aitu li'ibrata alal ardi da manzon Allah ya shigo ɗaki na sai ɗakin ya haskaka daga hasken goshin manzon Allah har sai da naga allura a ƙasa saboda hasken fuskar sayyidina rasulullah in ji sayyidatuna aisha to a ce idan an ce annajmu saqib cewa manzon Allah ake nufi a fassarar al-Imam sulami kenan ya da madogara a hadisin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tadammanat hadhihi sura malan yake cewa wannan suran ta wadduha wal layli idza saja ta kunshi abubuwa da dama ko ta dammar hazihil ayat wannan ayoyi ta kunshi abubuwa da dama min fadlihi na darajoji na falala na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sharafihi da daukakan matsayinsa ta kunshi al-idda abubuwan da ba su da iyaka ba za su lissafu ba shine al-id abinda ba zai lissafu ba ma abinda yaqifu dunahu al-addu duk iya lissafin mai lissafi zai gajiya da lissafi bai iya tattara darajojin manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shehu dan fodiyo yana faɗa a cikin daliyansa da yake cewa halli masiratu nahwa taibata musri'a li azura qabr al-hashimi muhammadi lamma fasha rayahu fi akanafiha wa takammasha al-hujjaj nahwa muhammadi بودرت أن حمل الدموع مودلا شوقا إلى ذاك النبي محمد أقسمت للرحمن ما لي نفسل إلا هوى حب النبي محمد أحكي المساوى بشوقه لما أرى ما لي لذيذ العيش دون محمد har yake cewa mashamsu shay'un wal khusufu yazuruha laysa al khusufu li nuri hadha sayyidi ila an qala har yake cewa man za ya uddur ramlati arsatiha faqad bizalika mu'jizatu muhammadi yace idan har akwai wanda zai iya lissafa yashi na duniya daya bayan daya in akwai wanda zai iya lissafawa waye wannan yace babu ko yace to darajojin manzon Allah sun fi yawan yashin duniya faqad bizalika mu'jizatu muhammadi in shehu dan fodiyo Allah ya kara maka yarda saboda haka kenan ayan ta kunshi abubuwa da dama wanda ba za su lissafu ba na martaba da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jalla ismuhu Allah sunansa ya tsarkaka ala hidayatil mustafa wa tanzihi Allah yayi magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce shine ya shiryatar da shi wa hadainahu siratal mustaqim Allah ce na shiryar da shi yace kuma wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai ne mai shiryatarwa zuwa ga tafarki madaidaici anil hawa Allah ya nisantar da manzo Allah ta manzo Allah baya da ra'ayi bai da san zuciya shine wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah duk abin da kaji ya furta ya faɗa to haka abin yake a sahihul bukhari annabi yana cewa inni la ubi ahadan wa la uhrimu ni ba ni nake ba mutum kyauta ba ba ni nake hanawa ba inna ma ana ma'murun ni Allah ne yake umarni na idan kaga na dauki kyauta na ba mutum Allah ne yake in bashi in kaga ban ba wani kyauta ba Allah ne yake karna bashi wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim Allah ne mai kyautan kayansa amma Allah ya sa ni ne mai rabo inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sidqihi fi ma tala sannan Allah ya tabbatar da cewa duk abin da manzon Allah ya faɗa ko ya karanta mu tabbata wannan abin gaskiya ne zancen Allah wa annahu wahayyun yuha wahayi ne da Allah ya masa awsalahu ilayhi min Allah jibril mala'ika jibrilu ne ya ɗauko wahayi ya kawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, wa huwa shadidul kuwa shi ne bawa mai tsananin ƙarfi wuri iya ɗaukan amanar Allah subhanahu wa ta'ala. Sun akbara ta'ala an fadilatihi bi isatul isra sai Allah yake maganan darajar manzan Allah da karamcin da Allah ya masa inda yake cewa subhanallazi asara bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الله ينا بيان أبين ديو من ذا الله إسرائيل مئراجي وانتهائه إلى سدرة المنتهى من ذا الله ينا تفيا بالحيابة ينا تفيا حرج أكذو ونقولي ملائكة جبريل في سيطيا سيئا النبي كتمس آه جنة ذاك طيا mu tafi mana yace a'a wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ai duk wani mala'ika duk wani bawa na Allah akwai iyakai inda Allah ya aje shi baya wucewa sai shi ce to yanzu in ka bar ni anan ina zan tafi sai annabi mala'ika ta haba ya rasulullahi anta habibullahi wa safiyuhu wa khaliluhu taqaddam yi gaba kawai sai manzo Allah ya wuce فسار يشق الهجب دون مزاهم ولا خادم إلا تسنى له ليت دنا فتدلى دون كيف فياله تقاثر عنها ذلك الجبروت فسر سرى للسر بالسر وحده فما ثم إلا الحق والسر لاهوت من ذن الله يوجه يبر ملائكة جبريل يئس عند باب قوة في الله ذلا الله نكأي أقول من ذن الله يئسر دقيسوا قلين الله سبحانه وتعالى سيئي مناجاتي لله يجزات الله حقيقة رأى ربه حقا بعين وسورة فكل سوى هذا وراء ورائي يا جا الله إدريس صلى الله عليه وآله وسلم جدين الله abune tabbatacce a lahira duk mu'mini za su ga Allah ranar alkiyama haka annabi faɗa hadisin bukhari da muslim amma ganin Allah a duniya lam taqa li makhluqin qattu illa rasulullah babu wani halittar Allah da ya taba ganin Allah a duniya sai sayyidina rasulullah amma ganin Allah tabbatacce ne ranar alkiyama wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira Allah ya samu a cikin su ubangiji yana malama bayani a nan gurin wata sidiki basirhi fi ma ra'a Allah yake cewa dukkan abinda manzon Allah ya gani a wannan daren abu ne wanda yake tabbataccen abu gaskiya ya gani inji Allah ra'a min ayati rabbihi al-kubra wa qad nabbaha ala misli hadha fi awwal surati al-isra' malam yace ai ba wannan najmi kadai ba a farkon isra'i ma Allah yayi bayani irin wannan bayanan da Allah ya cikin wannan najmi walamma kana ma kashafahu min zalika aljabarut yayin da abinda Allah ya bude wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na gunjarin ikonsa da buwayantuwan zatinsa duk sai da Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wani hadisi ma yace inna allaha zawaliyal arda zayyan fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablug ma zuwiya li minha Allah yayo manzan Allah zumin din duniya gaba ɗayanta sai da manzan Allah ya ga mahuda rana da mafaɗar rana duk sai da ya gani duk abin da zai faru tun daga lokacinsa har tashin duniya sai da Allah yana wa manzan Allah ra'ayul aini urukuru ya gani sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan duk inda addinin sa zai kai sai da Allah yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ko yana nan a hadisin bukhari daga riwayan Umar bin Khattab sannan akwai hadisin Huzaifa bin al-Yaman yana cewa qama fina rasulullahi maqaman fama taraka shay'an yahdusu fi qiyamihi zalik ila qiyamis sa'ati illa akbarana bihi nasiyahu man nasiyahu wa hafizahu man hafiza yace manzo Allah ya hau munbari sai mana wata hudu ba duk abin da zai faru tun daga lokacin sa har tashin duniya sai da manzo Allah ya faɗa yace hafizahu man hafiza wanda ya rike ya rike wa nasiyahu man nasiya wanda ya manta kuma ya manta hadisi nan Abu Bukhari daga riwayan Huzaifa bin Yaman ɗaya riwayan ta Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda sannan ma ne ya ci gaba da yi mana bayani cewa Allah ya nuna wa annabi ikonsa da ƙuduransa da jabarucinsa a wannan dare na Isra'i da Mi'raji abinda la tuhiqu bihi ibaratu wala tashtamilu bi hamli samaihi bi hamli samai adnahu al-uqul akwai abinda baki ba zai iya faɗarsa ba hankali ba zai iya ɗaukan irin abinda Allah ya nuna wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam sai yake gaya mana ramaza anhu ta'ala bil Allah yayi nuni bil ima'i wal kinayati adala ala ta'zim da Allah zai bayanin abin da ya gudana tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yayi ima'i mana ya koya abun sai dan yi nuni bai bayyana duk abin da ya faru ba gashi dan Allah yana faɗa mana wa qal laqad ra'a fa auha ila abdihi ma auha Allah ya yi wahayin abin da ya yi wahayinsa ga babban bawansa shi ne Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wa hazan nau min kalam irin wannan salon maganan a larabci in ji malam yusammihi ahlun naqdi wal balagati bil wahyi wal ishara masana sanin harshen larabci bangaren al'adabul arabi da masana bangaren albalaga suna kiran irin wannan salon magana bil wahyi wal ishara الوحي يدا نفن الإعلام سرا الوحي يدا نفن الإشارة كو فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أن سبهوا بكرة وعشيا أي أشار إليهم يا مسنوني كيرا وقال وهو عندهم أبلغ أنواع الإيجاز malam yace a gurin malaman adab da wurin malaman balaga irin wannan salon magana yafi ijazi fasaha wa qala Allah yace laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra haqiqa manzan Allah ya ga manya manyan abubuwa daga cikin ayoyin Allah abinda ya gaji daga ciki manzan Allah ya kogin Furat da kogin Nil kogin Nil ɗaya yana nan a Masar ya biyo har ƙasar Sudan. Kogin Furatu yana nan a Iraq, kogin Furat. Amma da ya je Isra'i da Mi'raji sai ga waɗannan kogunan guda biyu kuma suna zubowa. Sai ce, Jibrilu ma habalin naharani, sai ce wannan ɗaya naharun Nil ɗaya naharun Furat. Ga su kuma a duniya, kuma ga su suna zubowa, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk abin da ba ka zato, Allah ya nuna wa manzan Allah a wannan garin na Isra'i da Mi'raj sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in hasratul afham malam yace fahimtar dan adam tana dakushewa tana gajiyawa a daidai wannan ayar fi tafsili ma auha idan za a yi maka bayanin ma auha to tun dai kwakwalwanka tana iya dauka sai dai ka dawo kai kai shiru dawa malamai sun ce hankali da imani suna tafiya tare ne to akwai gurin da idan an je hankali zai tsaya baya imani ke sai wuce misalin sa abin da yazo a hadisin muslim daga riwayar abdullah bin amr bin as annabi na cewa kataba allah maqadir al khalq qabla an yakhluqa as samawati wal arda bi 50000 ah bi 50000 sana wa arshuhu ala al ma Allah ya rubuta dukkan abin da zai faru da bayinsa kamun ya halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin manzo Allah yake kuma a lokacin wa arshihu alal ma al'arshin Allah yana saman ruwa kuma ruwan yana a ina kenan kafin a halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin sannan al'arshin yana saman ruwa to kaga nan gurin sai dai imani mu mun san dai in kaga ruwa dai ko dai a ƙasa ko a saman dutse ko ɗayan wannan ne to ba kasan ma ba komai kafin ta da shekara dubu hamsin kuma wa arshihu alal ma to anan gurin sai dai imani dan haka imamu shafi yake cewa amantu bima jaa min indillahi ala muradillah amantu bima sabata min indi rasulillahi ala muradi rasulillah duk abin da zo daga gurin manzon Allah ni na yadda da shi ta yanda manzon Allah ke nufi bayan da ni na gane ba imamu shafi alaihi rahmatullah to malam yace fahimta tana kasawa akan iya gano abin da ake nufi da wannan aya cewa fa auha ila abdihi ma auha watahatul ahlam kwakwalan malamai ma ta yi imuwa daidai wannan gurin fi ta'ayini tilkal ayatul kubra a wajen gano wanne irin ayoyi ne manzon Allah ya gani sallallahu alaihi wasallam قال القاضي أبو الفضل القاضي يديك cewa. اشتملت هذه الآيات wannan aya ta wan najmi wannan sura ta kunshi abubuwan ban mamaki da dama shine ilama Allah ta'ala Allah yana sanar da duniya bi tazkiyati da tsarkake jumlatihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake manzon Allah gabaki ɗayansa wa ismatihi min al-afat Allah ya amintar da shi ya kare shi babu wani aibi ko wani kazantan da ya samu manzon Allah a in ka koma a tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya da karancin shekaru hadisin yana nan a cikin sunan darimi sannan yana nan a cikin littafin siru alamin nubala na Imam Zahabi annabi na cewa ma hamamtu bi shay'in مما تفعله الجاهلية إلا مرتين كل ذلك يعصمني الله yace ina matashi ma irin wasan da samari suke yi idan ana biki ko ana aure ban taba sha'awan in yi irin in halarta wajen wasan aure ba sai sau biyu kaɗai a rayuwata manzo Allah ce kuma dukansu Allah bai bari na isa gurin ba kullu zalika ya'simuni Allah Allah bai yarda na je gurin ba daga ya kama hanya daga inda ake wasan aure sai Allah ya kuma da bacci ko da zai farka gari ya waye an yi wasan an tashi Allah bai yarda ya ji ba bai yarda ya gani ba sallallahu alaihi wasallam anan kaga Allah ne ya tawallin ne kariya ga manzon Allah sallallahu wannan fa tun kafin annabta fa ina muga bayan Allah ba shi annabta sallallahu alaihi wasallam wa ismati min al-afat fi hadha al-masra fa zakka fuada malan yace Allah ya kalli zuciyar manzon Allah Allah da kansa ya wanke zuciyar Allah ya ce ma kazabal fuadu ma ra'a zuciyar duk abin da ya gani Allah ya ce gaskiya ne walisana sai Allah kuma ya dawo ya tsarkake harshen manzon Allah Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha sai malam yake faɗa mana gashi nan wajawarihu Allah ya kare gaɓoɓin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki hannunsa sai Allah ya ce maka innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kaga nan gaɓoɓin sa Allah ke karewa in yayi jifa sai Allah ya ce masa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama sallallahu alaihi wasallam idan ya kalli abu idansa sai Allah ya ce ma zagal basar wa ma daga ganinsa Allah ce afatumarunahu ala ma yara kirjinsa Allah ce alam nashrah laka sadrak bayan sai yace wa wada'na anka wizraka allazi anqada zahrak sannan ya dawo akan hankalinsa sai Allah yake cewa wa ma sahibukum bimajnun a hankalinsa shekarunsa yace la amruka innahum lati sakratihim ya amahun iya rantsuwa da shekarunsa sannan in yi kalli abu sai Allah ce qad nara ta qallubu wajhika fis sama'i na ga me kake kallo idan an bata masa rai sai Allah ce masa fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina idan makiya suna shiri sai Allah yake ce masa a'a wallahu ya asimuka minan nasi wannan shine jawarihu gabobin manzon Allah duka Allah ya kare su sannan daga cikin abin da Allah ya wa kafar annabi sallallahu alaihi wa sallama duk in ya taka ƙasa ko rairayi ba a ganin sawunsa in dai zai taka ƙasa in dai zai taka ƙasa ko rairayi ba za a ga sawunsa ba sallallahu alaihi wasallam amma idan ya taka dutse sai a ga sawunsa ana babban mamaki saboda wannan sai dai a miƙa mu kudura ta Allah kuma idan manzo Allah in ne taku daya baka taka ba ba za ka tada shi ba saboda idan yana tafiya sahabbai gudu suke yi wa innahu ghairu muktaris shi kuma tafiyan sa normal amma sai sana da gudu gudu kaga anan tafiyan takun kafan sa ma Allah ya yi kenan ya amincin da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ma da yake ga mana jawarihu sannan Allah subhanahu wataala yake ga ya mana gashi nan bi qaulihi ma kazaba al-fuadu ma ra'a wa lisanahu wa ma yandiqu anil hawa وبصره ما زاغ البصر ما طغى وقال تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس هيا زوا إن الله كتوا وما هو بقول شيطان الرجيم الله يا يرنزوا yake cewa innahu shi qur'ani la qawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda zil arshi makin muta' thumma amin wa ma sahibukum bimajnun duk wannan ayoyin Allah ne da kansa yake wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa abinda mushrikan larabawa suka danganta maka wanda bai dace da shi ba Allah malam yake cewa la uqsimu ma'anansa ay uqsimu Allah ce na rantse da Allah innahu laqawli rasulin karimin lallai zancen manzo ne mai girma a wurin Allah karimin inda mursilihi mai girman daraja a gurin wanda ya aiko shi mai girman daraja a gurin wanda ya aiko shi inda mursili zi quwwatin shi wannan manzon ma'abucin tsananin ƙarfi ala tablighi ma humilahu min alwahyi bisa isar da abin da aka dora masa na wahayi makinun mai tabbatacciyar daraja a gurin Allah ay mumakkinul manzila min rabbih rafi'ul mahal innahu muta'in abun yi wa biyayya samma amin ay fis sama aminun amintacce alal wahyi qala ali ibn isa wa ghayruhu ar-rasulul karim da ya zo a wannan ayin ce huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa jami'ul awsa duk sifofin da aka faɗa a baya ba'adu bayan faɗin rasulin karim ala hadha a bisa wannan ta'awilin lahu sifofin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama a nan ya kamata mu tsaya ko za a yi kiran sallah na'am saboda haka ɗan uwa mun ji wannan fasali karatunmu na yau a musamman abin da muka gabatar da shi na hadisan nan guda uku wannan hadisan hadisi hadisai guda biyu suna mana bayanin yaya Allah yake martaba gashin annabi martaba wanda idan ma an sa gashin a hula gashin annabi mai yaƙi idan ya je yaƙi Allah na bashi nasara albarkacin ne gashin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu Allah subhanahu wataala yana warkar da mara lafiya yana bashi lafiya a lokacin da aka bashi ruwan da gashin annabin ya jika shi a hadisin ummu salama hadisin bukhari sannan kuma mun ji yadda ruwa rijiya take tayar da kamshi kamshi na ban mamaki ko a lokacin da ruwan bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma cikin rijiyar suna tashin kanshi to duk wannan abubuwan da muka karanta din a wannan karatu yana ilmantar da mu girma da matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam to menene hikiman yin littafin da karantar da shi shine musulmi a duk lokacin da zai kama sunan sayyidina rasulullah ya rika halarto da wannan martaba a zuciyarsa kai shi ne ake bukata idan an ce annabi muhammadu ka rika jin wani babban bawa ne mai girma a wurin Allah wanda Allah bai yi irinsa ba in an ce annabi Muhammadu ka rika jin ana ambato wani bawa na Allah wanda babu wani halittar da yake kusa da Allah kamar sa idan an ce annabi Muhammadu ka ji a zuciyarka ana ambato wani babban bawan da Allah baya kallon ibadanka sai manzon Allah ya shiga cikin ta idan an kira annabi Muhammadu ana son ka halarto a zuciyarka wani babban bawa ne wanda Allah baya sauraron maganar kowane annabi filin jama in ba maganarsa ba idan an ce annabi Muhammadu ka halarto a zuciyarka wani babban bawa ne wanda bai da nakasu ko miskala zarra rasulun karimun ma asa qattu rabbahu idan ana maganar sayyidina rasulullahi ka halarto a zuciyarka ana magana babban bawan da babu wanda Allah yake so kamar sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka to ana son ka halarto da wannan ɗaya daga cikin malamai wallahi idan zai karantar da hadisin annabi sai yayi alwala zai je alwala aka ce masa me dalili sai a maganar manzon Allah zan faɗa sa asrudu kalama rasulillah labudda an ataqahhar dole in yi tsarki takriban li kalamihi dan mutunta maganar manzon Allah wallahi duk musulmin da ya rasa wannan ma'anan shi da imani haihata haihata idan dai baka halarto da martaba da girma na manzon Allah a zuciyanka ina son musulmi ya sani hadisi ne a bukhari daga ruwayar Anas bin Malik duk mutumin da ya mutu inna ahadakum iza mata وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرأ لآلهم أتاه ملكان سيسي مسا ما تقول في هذا الأبد duk wanda ya mutu in ji manzon Allah hadisin Bukhari hadisin Anas duk mutumin da ya mutu ana binne shi kafin masu binne shi su fita makabarta ma malaiku za su zo masa guda biyu a tada shi yana tashi sai a ce masa to me kake faɗa kan wannan mutumin tambayan farko kenan ma taqulu fi hadha ar-rajul me kike faɗa kansa fa yara rasulullah sai ya ga manzo Allah gaban shi to anan zai san me yake faɗa kansa shi ya faɗa da kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kansa ya faɗa farkon tambaya ma ta qulu fi hadha rajul to dun Allah idan da girman annabi a zuciyanka da mutunta shi da son sa da ƙaunarsa, kana ganin ba irin sauran mutane bane ai baka da matsala ko innahu habibuka fi dunya wa anisuka fil qabr sallallahu alaihi wasallam sadaka shine manufan wannan littafin kawai yan fito maka da martababi na manzon Allah kuma musulmi ya sani duk abin da ake faɗa na darajojin annabi ana gaya maka ne fa shi manzon Allah shiri ne na Allah shikin shi annabin kayan Allah ne Allah ne yayi shi haka bai da komai manzon Allah sai na Allah ko wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama ta sha'u haka Allah ya yi shi to Allah ne ya shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kuma baka yi in baka baka ganin wannan darajar to zaka ga abin da Allah zai yi wa masu mutunta shi ranar alkiyama Allah ya kare mana imanin mu Allah ya tsare mana addinin mu na'am za su amsu duka to na'am na'am
ya halarta mutum yana sallah wanda yake ba a tarta wanda ake a tarta kuma a zara la'asar na'am ke rinka daga murya ana jin murya shafi na'am sannan tambaya ta biyu kamar da sallah da ake liman ladan yana daga murya liman yana faɗa da yana wani to zai ga wani wajen na liman ba to akwai hadisi ne da ya nuna wancan a cire murya mai tambaya kamar akwai wani hadisi da aka dogara da shi ne akan hakan akan ba za a yi ba ba maganar lada ne liman kaɗai zai yi na'am na'am sannan wannan da tabbata daga ba shine a manzanni da annabawa menene bambancin manzo da annabi sannan kuma manzannin akwai adadin su na'am sai mai tambaya na gaba wannan da yake istiraha da ake tsakanin in an dawo daga sallah Na'am.
sai zai ga wani mutum liman din ya zauna su kuma musulmi Na'am.
ko ga shi ba a so ko riga liman yin wasu abubuwan a cikin sallah to me ya hukuncin wannan a cikin sallah Na'am.
sai sai karin bayani akan hada sallah ya ga a cikin satin nan akwai da aka hada azar da la'asar
na'am tambaya ta farko sai a bayyana karatu tambayan farko bayyana ka koye karatu a sallah da bayyanawa abin da ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karatu sallan azhar da la'asar sirran sai aka tambayi sahabi kaifa ta'rifuna qira'atahu ta ya kuka gano manzon Allah yana yin karatun sallah qalu bi taharriki shafataihi muna gano yana karatu ne muna ganin bakin sa na motsawa gemun sa na motsawa ba wai da- suna jin abinda yake karantawa ba saboda haka bai halarta ba sallan da ake karatu sirriyan sirriyan ka bi karatu a bayyana wani yaji idan kai wannan kayi ƙari a sallah ma sai kai ba'adi amma idan aya ɗaya ne ka aka ɗan ji to wannan babu laifi saboda wa yusmi min al-ayata ahyana manzo Allah wani lokaci idan yana karatu sallan azhar zaka ɗan ji suran da ke karantawa yana bayyana aya ɗaya wa yusmi min al-ayata ahyana kaga aya ɗaya aka faɗa saboda in an ce asirru shine wato dunal jahari aka sun bayyanawa shine an tusmi'a nafsak kai ka rika jin kana karatun ma ta harufi shafatain shine sirru saboda ka ba a bayyana na'am sai mai tambaya akwai hadisin da aka dogara shi akan tarin su wanda kada kada a yi hada
na dai san hadisan da aka dogara da su akan ailadanci ailadanci wannan hadisai ne ga sunan rututu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan khairu misalin dai ka je Madina garin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan Annabi ya rayu har ya koma ga Allah nan sahabbai suka rayu har suka koma ga Allah duk abin da kaga ana yi a wannan masallacin shine abin da ake tun daga zamanin manzon Allah har yau to duk wanda ya taba zuwa maka zai gaya maka a masallacin manzan Allah ma ana ladanci duk wanda ya ji ya san da wannan magana sannan a masallacin Ka'aba ma harami na Ka'aba ma zaka samu kai a takaice dai yin sallah ba ladanci bid'a ne yin sallah ladani baya daga murya liman kadai zai fada bid'a ne ayi sallah liman ya fi Allahu akbar ladani ya tabligh sunna ne a takeicen amsa ke na'am
a manzanni da annabawa akwai bambanci tsakanin manzanni a ƙa'idin na'am akwai bambanci saboda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati aya ta ce min rasulin wala nabiyyin min wani manzo ko annabi ashe rasulu daban nabiyu daban idan aka ce rasulu shine annabin da aka bashi shari'a aka umarce shi da ya isar shine rasul amma nabiyu shine annabin da ba umarce shi da ya isar da sako ba yana aiki ne da shari'an annabin da ya gabace shi shine nabiyu ar-rasul man umira bit tabligh annabiyu man lam yu'mar ba umarce shi ba kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabiyyin rasul dukkan rasulu nabiyu ne ba dukkan nabiyu bane rasul adadin mursalai kuma 300 ne da 13 a cikin mafi rinjayin zance 313 wai sun an taɓa zamani sai ga annabi ga manzo lokaci ya
ga annabi Musa da annabi Harun annabi Musa rasul annabi Harun fa nabi waja'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kaseera na'am ya ya hukuncin wannan jusin isra'il
to ɗan uwa irin wannan mas'alan dole zai sa mutum ya magana a kanta amma jalsatul istiraha kaka duk sahabban annabi gaba ɗayansu sahabi ɗaya rawaito ta sahabi ɗaya shine malik ibn al-huwairis malik ibn al-huwairis kwanan su 20 katal a madina ya koma garin su abu na biyu Malik bin al-Huwairid da iso Madina ba sai bayan yakin Tabuka kaga kenan bayan manzon Allah Allah ya ce masa fa in raja'aka Allah ila qa'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'i abadan wa lan tuqatilu ma'i aduwa yakin Tabuka shine karshen yakin da manzon Allah ya fita shekara na tara kenan aka yi shi kaga kenan ko da Malik bin al-Huwairid ya zo Madina manzon Allah ya manyanta shekaru sun masa yawa hatta kai wa sallolin darama baya iya yin sa a tsaye duka yakan yi a zaune ne idan ya kusa ruku'u sai ya miƙe ya karanta kaman aya 30 sai ya ruku'u a wannan halin ya samu manzon Allah bayan annabi ya tsufa bayan cikin karfin sa ba kuma kwanan su 20 suka koma amma Abu Huraira wanda ya roci hadisai dubu biyar da wani abu bai roci hadisin da sakin istiraha ba hadisi sahabbai guda bakwai sun ruwaito hadisai fiye da hadisi dubu amma duk cikinsu ba wanda ya ruwaito hadisin jalsatul istiraha in ba malik bin al-huwairis ba to saboda haka shi malamai suna kallon cewa wannan malik bin al-huwairis ko da yazo madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa yayi nauyi bai da cikakken lafiya yana irin wannan zaman sai ya gani shine sai je na irin wannan sallar yace ya ga manzon Allah idan yayi sujada na biyu lanyan hab baya miƙewa sai ya zauna amma sauran sahabbai kaf ba su rawaito wannan sallar ba in ba wannan malakin huwairis ba sannan duk hadisan da aka dogara da su a sifatu salatin nabi dukan su mafi yawanci hadisin Abu Humayd Sa'idi ne da hadisan Sayyidina Ali da hadisan Abu Huraira dukansu ba wanda ya ruwaito kaifiyar irin wannan sallah to sai malamai suka ce irin wannan sallar yakan zamo sunna mutum ya yi ta ga wanda ya tsufa ba mai cikakken ƙarfi ba wanda yake da cikakken ƙarfi matashi ya yi sallar da manzan Allah ya yi kafin girma ya zo masa wanda kuma girma ya same shi zai iya yin wannan sallar ya sace istiraha ta asiyan bi rasulillahi saboda sallu kama ra'aytumuni yusalli wannan shine abin da malamai suka faɗa saboda ka idan kaga mutum yayi sunna ce wato ku yi hakuri yan uwa sunna ce ake mata hawan kawara wallahi hawan kawara ake mata sunna idan aka ce manzo Allah yayi abu fa'al to su malamai sukan dora wannan fi'ilu na annabi sallallahu alaihi wasallam akan mawazin da suke da su na ilimi shin wannan fi'il din wani irin aiki ne akwai matakai guda goma da malamai suka faɗa a kuma a cikin littafin af'alur rasul na ash-sheikh Ahmad bin Suleiman al-Ashqar a cikin littafin yayi magana ya ake daukan aikin abinda manzo Allah ya aikata sadaka ne wasu na hawan kawara mu abinda muka abinda ya tabbata a wurin malamai duk wanda ya zauna a raka'an farko me zai ba adi zai ko ba adi zai in kuma yayi wannan akan yana koyi da sunnar manzo Allah ne shikenan ya dauki hadisin Malik bin Huwairi amma ya sani akwai inda ake koyi da wannan sunnar akwai inda kuma wanda yake kuma ba tashi bace zan kawo misali na karshe Abdullahi dan Umar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana yi sallah da ya zo zaman tahiya sai ya harbi irin zaman ta mace da haka a zaman tahiya irin zaman wannan da wannan ne sai irin wannan zaman a tahiya akwai ɗansa salimu shi ma sai irin wannan zaman sai ce kai aka sallame sai ce wani irin zama ne kai wannan sai ce ra'aytuka ta ra'aytuka ta sana'uhu na kai ne sai ce a ni inna rijlayya la tahmilani ni kafafuwa na in nayi zaman tahiya irin wannan ba za su iya ɗauka ta ba na su ba amma kai ba irina bane ka daina irin wannan zaman kaga yadda ake sa sunnan manzo Allah ko haka ake sa Allah ya ganar da mu na'am sai karin bayani akan hada sallah
yan uwa hada sallah sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hada sallah ana hada sallah idan halin tafiya ya faru ana hada maghrib azhar da al'asr halin tafiya ana hada magriba da isha halin tafiya a zahar la'asar magriba isha jam'in kala biyu imma jam'u taqdimin wa imma jam'u ta'khir haka yake a gurin fuqaha'u tafiyan da ka tashi kafin ka kai garin da zaka je rana ta fada ko kuma kafin ka je yana dab da rana ta fada a wannan hali guda biyu ka da zabi zaka hada azhar da la'asar kai su lokaci daya idan bayan magriba zaka isa idan zaka isa kuma rana tana sunkuyawa ne ma zaka hada su amma idan zaka isa lokaci la'asar bai fita ba zaka hada salloli ba har a halin tafiya idan har zaka isa garin rana bata fada ba la'asar lokacin da bai fita ba zaka hada salloli ba saboda inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta hali na biyu halin ruwa ana hada salloli amma wanda yake hadawa magriba da isha magriba da isha ake hadawa suma da sharuɗa da ka'idodin da sai sun cika ake hada tsakanin azhar da al'asr ai magriba da isha sharadin farko ya zama ruwa ga yanan ya sauko ko mutawaqqa'in wanda ake tsammanin ruwan zai sauko ba iya hadawa abu na biyu ko kuma an yi ruwan an dauke amma dab da magariba gari yayi duhu tabo shine ma a tsini wa zulma tabo da duhu to sai hada tsakanin magariba da isha idan ba waɗannan ba ba haɗa tsakanin salloli sannan in za a haɗa su liman tun kan yayi magriba sai yayi ninya da mamu za mu haɗa tsakanin magriba da isha idan ba a yi ninya ba ba za a haɗa su ba amma sai da waɗannan abubuwa amma a za da la'asar idan an haɗa su ƙarfe biyu aka ɗauke ruwa ƙarfe uku wace sallah kai kai la'asar kai ko azhar azhar kai saboda ana hada tsakanin magriba da isha ne ana hada azhar da lasar magriba da isha a halin tafiya amma ka'ida sai da dokoki sun cika Allah ya ganar da mu na'am
wannan da mace amma amsa da anan da za ta ta fi shi ma ya ana- ana hadawa da mai da bai bayan lokacin da karanta
ai dai da da ka ci danyen abinci dai gara ka zaba makan ka mai kyau saboda farkon abin da za a tambaye mutum ya mutu shine menene sallarsa in ka hada zahar azhar da al'asr misali a gari irin namu da muke da layukan mu dukan su an kawo kasa jar kasa an zuba an yi kwalbet inda ruwa ke wucewa wasu layukan ma dai tituna ne me ya uzurin ka na hada salloli a nan gurin inda fa aka ce a haɗa sallolin nan wanda ya zo a sunna garin da idan aka yi ruwa takalmi baya sawuwa ne takalmi baya sawuwa ta ƙone laka mai man da ƙafa na je ɗaya shi irin waɗannan garuruwan mun je wani gari irin da'awa ana cewa garin gabari sarfan lahamar muna masallaci bayan magariba sai ruwa ya sako aka gama abin da za a yi za a fito sai yan garin suka ce mana to fa yanzu ku takalmin ku ba zai amfani ba sai dai an nemo ku wani takalmin saboda ƙasar nan ba ta in an yi ruwa sai dai a yi tafiya ƙasa sai da muka ja kafar wando kana tafiya taɓo yana manne ma kafa sai ma ka rage shi to irin wannan taɓon ne aka ce haɗa salloli ba irin taɓon garin mu da garin ku ba an gane taɓon da baya hana ka zuwa ko ina amma wanda yake hana tafiya ake takuruwa shine aka ce haɗa salloli a kansa kuma sannan ku lura shekara 20 da suka wuce baya ana hada saloli irin wannan dun Allah mai makamu adalci shekara 20 baya ana hada saloli da ake irin wannan kwa matala me yasa ba sa yi ba su gane karatun bane su ko babu wannan hadisan ne sai yanzu aka gano su to la yusilu akhir hadhihi al umma illa ma aslaha awwalaha duk abin da bai zama addini a baya ba bai zama addini a yanzu ba ana hadawa sunna ne hada salloli amma da sharuɗai sai sun cika in sun cika a hada sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ganar da mu na'am na'am